بسم الله الرحمن الرحيم باب المسح على الجوربين babin shafa bisa jaurabi biyu jaurabi shine abin da aka yi kamar sifar hufi wanda an yi shi da katani a wato an yi shi da kamar yadi mai kauri da ya zamo aka sa a fata sama da ƙasa an rufe shi ta ko'ina da fata to hukuncin yin shafa akan irin wannan حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن وكيل عن سفيان الثوري عن ابي القيس الاودي هو عبد الرحمن بن سروان عن خزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ومسح على الجوربين ya yi ومن عليه.
shafa bisa jaurabai biyu da tambatsai biyu
قال أبو داود abu da ya ce كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث abdurrahman ibn hadiyin daga baya bar faɗon wannan hadisin لأن المعروف عن da المغيرة mu abin da aka sani daga mugira أن النبي صلى الله عليه zuwa وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama مسح على الخفين ya yi shafa bisa hufofi ba ya shafa bisa jaurabi ba shi yasa shi abdurrahman ibn hadiyin yana ganin kamar wannan ruwaya munkara ce waccan a ita ce ma'rufa ko kuma wannan ruwaya sha ce wacce ita ce mahfuza
قال أبو داود abu da yace وروي هذا أيضا an ruwaito wannan ma kuma الأشعري daga abin musa ashari عن النبي صلى daga nan الله عليه sallallahu alaihi وسلم shafa akan jaurabin
أنه مسح على cewa الجوربين ya yi shafa bisa jaurabi وليس بالمتصل amma isnadin hadisin munkadi'i ne ba muttasili ba ne ولا بالقوي haka nan ba kakkarfa ba ne
قال أبو داود abu dawo da ya ce ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب alibin abin ɗalibi ya shafa bisa jaurabai guda biyu ya shafa bisa jaurabi وابن مسعود haka nan dan mas'udin والبراء بن عازب haka nan barabuna azim وأنس بن مالك ah, haka nan ana sunu malik وأبو أمامة haka nan abu umama وسهل بن سعد haka nan sa'al ibn sa'adin وعمر بن قريش da abrun huraisin وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن an عباس.
ruwaito ma shafa bisa jaurabi da sai na umar da kuma abdullahi abbas
باب في المسجد على النعلين babu والقدمين.
yin ta a shafa akan a, wato takalma wanda suke fade da kuma shafa akan kafafu cewa kenan a iya wadatuwa da shafa bisa kafa ba sai an wanke ba حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال حدثنا هشام عن يعلى بن عقار عطاء عن أبيه قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي Mm.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yayi alwala أو مسح على نعليه ko ya shafa bisa wato takalmansa fade da kafafunsa
وقال عباد babu ya faɗa ta sa ruwayar رأيت رسول Ya الله ga صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam.
أتى على كزامة قومه ya je gurin da wasu mutane suke alwala يعني yana الميزة nufin gurin da ake alwala ولم يذكر مسدد musa da ake ambaci wani da aka kwafi الميزة zaba tudun ba ثم اتفقا sannan duk su biyan da shi musaddadu da abadun musa ruwa ya tasu a nan sai ta haɗe فتوضأ akan cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala ومسعى على ya النعلين shafa bisa والقدمين.
takalmansa faɗe da kuma kafafunsa Ba ta- wato bai wanke kafafun nasa ba zarar shafa ya a kansu
باب كيف المسح ga wato wannan hadisi akwai bayanai da yawa a kansa Eh, akwai ibn hibbana malamin nan na hadisi ne littafi babba wanda yake kuma malami ne a ilmai daban-daban yake cewa wannan daman alwala ce wadda ba a yi ta da nufin alwala gaba ɗaya ba kamar alwala ce ta tasdidi Eh, ga kafa hujja akan wannan da hadisin da da zallu sabura ya ruwaito daga sai na ali cewa sai na ali ya yi alwala ya shafi kafafunsa ya ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kamar yadda na yi amma fa wannan alwala ce ta wanda alwalarsa ba ta warware ba wa haza wuru'u ma lam yuhdis ko man lam yuhdis eh, wa- wanda aka ce wannan amsa da shi ah, wato ibnu habban hibban ya faɗa da bayanan da ya bayanai ne wanda a iya cewa to wajen masu gamsarwa ne to ah, wato kuma tahawi bayan ya fito da wannan hadisi ya ce akwai wasu daga malamai da suka ce a iya shafa a kan faɗi kamar yadda ake shafa a kan takalmin da yake sau ciki a suka ce wato a wato abinda yake kara karfa wannan abinda aka rawaito daga abin zubair ya ga sai na ali ya yi bawali a tsaye sannan ya ce a kawo ruwa ya yi alwala ya shafa bisa a faɗansa sannan ya shiga masallaci ya ci ya cire takalman sai ya sallah amma wasu yawa daga malamai sun saba da wannan suka ce ba daidai ba ne a ce za a yi shafa a kan faɗi a kan faɗi to ta yi cewa manzara sallallahu alaihi wasallam da aka ce ya shafa bisa faɗi faɗin nasa akwai jaurabi a ƙasa daga ƙasa ba wai faɗin ne kawai ya sa ba a shi ya sa shafar da ya kamar yayi ne da ni ya shafa bisa jaurabi musamman ai malamai da yawa sun tafi akan cewa shafa akan hufi shafa saman hufin shine farilla shafa kasan hufin ba farilla ba ne bar wajen wasu ma sun ce gaba ɗaya ma ba sai an shafa kasan hufin ba yanda hadisin sai da ali yake nunawa cewa lauka da dinu bin ra'ai da a ce addini an bar shi ne ga zarar fahimta ta dan adam da sai ya zamo kasan hufi shi ya fi cancanta da a shafa fiye da saman hufin to to dai akwai maganganu da yawa na malamai akan wannan to
babu kaifal masu babu sifarin da ake shafa bisa hukun حدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد قال ذكر ابي عن قروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة ان رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallama يسمع kana yamsu ala al-huffaini ya san shi yana shafa bisa hufofinsa وقال غير محمد a babu shi babu ba wajen ruwa yace وسأل عن الخفين ya yi shafa akan saman hufofinsa ya shafi saman hufin bai shafi kasan ba حدثنا معبد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني بن قياسي عن الأعمشي عن أبي إسحاق عن عبد عن عبد خير عن علي قال yace لو كان دين لو كان الدين da براية a ce addini ana bin fahimta ne kawai لكان أسفل الخلف أعلى من مسلم da sai أعلى zo kasan hufe shi ya fi cancanta da a shafa fiye da sama وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوع على ظاهر خفيه na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shafa bisa saman hufinsa حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يا ابن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث da wannan hadisin قال yace ما كنت أرى بعد القدمين إلا أحق بالغسل da ba na ganin kasan kafa kafafu illa cewa shi ya fi cancanta a wanke حتى رأيت رسول الله sai ka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama خفيه.
yana shafa bisa saman hufinsa bai shafi kasan ba
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد بن جاس عن الأعمش بهذا الحديث da wannan hadisin قال yace لو كان الدين بالرأي da a ce addini da ra'ayi ne لكان بعد القدمين أحق بالمسح da kasan hufi sai zamo shi ya fi cancanta da a shafa fiye da sama tunda kasan ne yake taka dauda ko yake taka kasa da sauransu وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa bisa saman hukunsa وروى وكيع عن الأعمش بإسناده قال yace كنت أرى أن باطل القدمين أحق بالمسح na kasance na ganin cewa cikin kasan kafafu kasan hufi shi ya fi cancanta a ce a shafa من ظاهرهما fiye da sama ترى رسول الله sai da na manzo Allah sallallahu alaihi يقول wasallam yana ظاهرهما.
shafa bisa saman hukunsa قال yace نعم قال وكيع mukiu yace يعني الخفين yana nufin da yake kada mai na din a gane huffofi yake nufi ba wai kafafun da daman ba komai a kansu ba
ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع Mm, kamar yadda wakilu ya ruwaito shi ورواه أبو الأصحاب السودائي مم.
عن ابن عبد الخير عن مم.
أبيه قال yace رأيت عليا توضأ ya ga sayyidina ali yayi alwala فكسر ظاهر قدميه ya wanke wato mabayyanin kafafunsa وقال yace لولا أني رأيت رسول الله صلى الله illa da عليه cewa da وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam يفعله ya aikata haka ba نعم da bai وقال aikata عيسى ba ya kawo hadisin
حدثنا موسى بن مروان ومحمد بن خالد الدمشقي والمعنى قال حدثنا الوليد قال محمود قال أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال mugir tun shi bata yace وضعت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك na kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan alwala Ah, ina ina zama- ina zuba masa ruwan yana alwala a yakin tabuka ومساء الخفين ya shafi saman hufofi وأسفلهما da kuwa asfalahuma da kasansu نعم قال أبو داود abu da ya ce وبلغني أن na samu labarin cewa ko bai ji wannan wannan hadisin daga raja'u ba shi yasa akwai in kitsa'i shi yasa nan shi yana nuni zuwa raunin hadisin wanda yake nuna shafar dusar saman ne da ƙasar gaba ɗaya
babin fil intibahi ba to amma akwai raddin da aka wannan cewa ai ruwayar bai haƙi ta nuna cewa lalle ya ji saboda ruwayar cewa sanar ja ibnu hayawata kaga ba a ce ba a kawo shi da sigar da take itibalin a ce an yi tadlisi ko ba a ji ba to
babin fil intibahi babin a cikin cewa a yayyafa ruwa a yayyafa ruwa in za a yi alwala حدثنا محمد بن كثير Mm.
قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي او الحكم بن سفيان الثقفي قال yace كان رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu وسلم اذا بال alaihi wasallam ya kasance idan yayi bawli نعم توضا yana alwala وينتبه sai ya yayyafa ruwa a wajen wato al'aura Ma- manufar yayyafa wannan ruwan saboda shaidan fitinar sayawa ce da ita Ah, sai ta yiwu bayan kayi bawalin ah, ya dawo ko kayi alwala ya ringa ce ma hanya ko wani bawalin bai dan fito ba ka dan duba ka gani yanzu haka da dan danshi ta yiwu danshin na tsarkin da kai ne amma sai nemi ya tayar ma a da hankali shi yasa aka ce to a yayyafa ruwan yanda ko da ya yi irin wannan waswasin sai ka amsa masa da cewa "Ai, ba ruwan da na yayyafa ba ne ai ruwan da na yayyafa ne to على ابو داود abu da ya ce أبو سفيان جماعة على هذا الإسناد jama'a da yawa sun dace da sufiyanu bisa yadda suka kawo wannan islamin shi sunan alhakam istakafi وقال بعضهم wasu ka ce alhakamu a ibn alhakami الحكم cewa a, ko hakamu ko ibn alhakami حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان سفيان هو بن عيينة عن ابن أبي نجيه عن مجاهد عن رجل من سقيف عن أبيه قال ya ce قال رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce نعم رأيت رسول الله صلى الله turatu ya عليه ce وسلم ra'aytu rasulullahi na ga manzala sallallahu alaihi wasallama بالا ya yi bawali ثم نضح فرجه sannan ya yayyafa ruwa a wajen al'aurarsa
حدثنا نصر بن حاجر حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم Mhm.
بالا manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi bawali ثم توضأ sannan ya yi alwala ونزع فرجه ya a yayyafa ruwa a wajen al'aurarsa Babu sai ma- saboda dalilin da aka faɗa
باب ما يقول الرجل إذا توضأ babin abin da ake so a faɗa in an gama alwala حدثنا عمرو بن سعيد الحمداني قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية عن ابن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال ya ce كنا مع رسول Muna الله tare da صلى الله عليه manzon Allah صلى الله عليه وسلم.
وسلم قدام أنفسنا mu muke wa kanmu hidima نتناوب الرعاية muna mayayeniyar kiwo نعم رعاية إبلنا kiwon raƙonmu in yau wa- wannan ya fita da raƙuman نعم gobe wannan sai ya fita da su ko in wannan ya je wajen raƙuman da safe wannan sai ya je wajen raƙuman da yamma
نعم fakanat قال alayya علي رعاية sai ya الإبل zamo ga kiwon raƙuman ya zo kaina فروحتها بالعشي na koro ta gida inda take hutawa da yamma فادركت رسول الله صلى الله na عليه riki mazala sallallahu alaihi wasallam وسلم ya ne wa mutane hudu ba فسمعته da يقول ji shi yana cewa ما منكم من أحد يتوضأ bayan da za a yi a samu wani a cikin ku da zai alwala فيحسن ya kyautata الوضوء alwalar ثم sannan يقول ya tashi فيركع ركعتين ya raka raka biyu يقبل عليه ما ya بقلبه zama kusan da ووجهه.
ya raka biyun ya fuskance su da zuciyarsa da fuskarsa da ganinsa kasan sallah yake kuma har a zuci ma haka din ne إلا فقد أوجب sai fa ya samu ya cancanci aljanna وقلت بخ akwatin ramin ya ce da na ji wannan sai da ce kai abu ya yi kyau abu ya yi kyau ما أجود هذا wannan magana a kyanta ya kai inda ya kai فقال رجل بين يدي sai wani mutum da yake gabana ya ce da ni التي قبلها يا عقبة أجود منها ai maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kafin ya faɗi wannan ta fi wannan kyau ma kai ukubatu فنظرت sai na duba ga waye yake wannan maganar sai na ga ashe sai na umar ne ma
قلت na ce ما هي يا wata maganar manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kafin wannan ya ba hamsin قال ya إنه ce قال hakika manzon Allah ya faɗa a kusa kafin ka zo ما منكم من أحد bayan da za a samu wani a cikin ku da ya alwala ya tsaya kyautata alwalar ثم يقول sannan ya faɗa yayin da ya gama daga alwalarsa ya ce ashhadu an la ilaha إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب sai ku abu da masa ƙofofin aljanna takwas يدخل من ya أيها shiga ta شاء duk ƙofar da yake son shiga
قال معاوية معاوية.
وحدثنا بن يزيد مم.
عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر مم.
حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة بن شريح عن أبي أكيل عن أم- عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم ناوه kamar wannan hadisin da ya gabata ولم يذكر أمر الرعاية amma a wannan ruwayar bai faɗi magana kiwon raƙuman ba قال عند قوله ya فأحسن kuma الوضوء.
ƙara a wannan ruwayar bayan ya ce ya kyautata alwala ثم رفع cewa يده ya إلى ɗaga السماء.
ganinsa zuwa sama wato a wannan ambatan zikirin ana so a yi ne yayin da aka ɗaga idanu sama فقال ya ce وساق الحديث بما ya kawo hadisin معاوية kamar ma'anar hadisin mu'awiyar باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد babu mutum ya sallar salloli da yawa da alwala ɗaya matuƙa dai alwala ba ta warware ba حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي قال محمد هو ابو اسد بن عمرو قال سالت انس بن مالك عن وضوء عن عن الوضوء na tambayi ana samun malik daga alwala فقال يتي.
كان النبي annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da shi duk sallah sai ya yi mata alwala amma mu sai mai salloli da yawa da alwala ɗaya حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عن قبة بن مرسل عن سليمان بن بريدة عن أبي قال ni ya ce صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ranar da aka buɗi makka خمس صلوات ya yi salloli har guda biyar بوضوء واحد da alwala ɗaya ومسألة خفيه ya yi shafa bisa kofinsa فقال له عمر sai sai na bane da manzo sallallahu alaihi wasallama إني رأيتك صلاة اليوم شيئا na ganka kai wani abu a yau da da can ba ga kana yi ba قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da sai na amar amdan salatu da niyya da niyya ne da niyya ne
باب تفريق الوضوء babin rarraba alwala حدثنا هارون بن معرور قال معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم انه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا انس بن مالك ان رجلا جاء wani mutum ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallama وقد توضا hakika mutumin nan da ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala وترك على قدمه amma kuma ya bar kamar gurin farce bisa kafafunsa bai wanke ba قال الرسول manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi koma فاسم ka kyautata فاسم alwalarka على ابو داود Abu Dawud ya ce هذا الحديث ليس بمعروف عن wannan جرير hadisin بن da sai shiga daga حازم jaririn na hazimin ولم يروي ba wanda ya ابن وهب rubuta sunan sayin حدث wahabin shi kadai وقالوا يا أما إلبي عبيد الله الجزري Mm, an rubuta عن daga أبي الزبير عن Abdullahi زائد bin عمر Zubair.
عن an النبي صلى ga الله عليه dalar وسلم sallallahu alaihi عنه wasallam kamar wannan hadisin da ya gabata قال ارجي فأتم وضوءك manzala sallallahu alaihi wasallam ce da mutumin nan koma ka gyara alwalarka ka kyautata alwalarka قال أبو داود هذا حديث ليس بمعروف Abu- abu dawud ya ce wannan ruwa ta biyu hadisi ne wanda ba a san shi ba نعم عن جرير بن حازم ولم يروه إلا daga shi ابن وهب jaririn muhazimin ba wanda ya rubuta shi daga gare shi وقالوا يا أما إلبي عبد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم له قال ارجي wato an فأتم rubuta kamar وضوءك wannan daga ruwa sai na umar حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عماد قال أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى da قتادة ma'ana hadisin katada ruwa katada وحدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بكير هو ابن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مم.
أن النبي صلى annabi الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya رأى ga wani رجلا mutum yana يصلي sallah وفي ذلك قدمه لمعة alhali akwai lum'a inda ruwa bai taba ba a bayan kaf digadigansa قدر الدرهم kamar dirhami لم يصبح الماء da ruwa bai same ta ba فأمره النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu أن يدعو alaihi wasallam أول umarce shi صلاة ya sake alwala ya sake sallah
باب إذا شك في wato الحدث wannan yana daga hadisan wanda suka tafi dalilan wanda suka tafi akan cewa buwalat wajibi ne wajibi ne a alwala cewa alwala dole a yi ta lokaci ɗaya in aka raba ta ɓaci Ah, wanda yake ya, akwai saɓani kewa tsakanin malamai akan haka buwalat nan wajibi ne ko ba wajibi abu a wajen mu zancen da ya fi shi ne cewa eh a wajen malikawa zancen da ya fi shi ne cewa eh it- muwalat tana wajaba wato yin alwala gaba ɗaya na wajaba ma'az zikiri wal ƙudurati Mm.
tare da tunawa da iko wafin nisiyani idan yana alwala sai ya manci sai da aka daɗe ya tuna to duk daɗewar da aka yi matuƙar dai bai aikata abin da zai bata alwala ba sai ya ƙarasa alwalar tasa wanda ya fara yin tana nan ko da a ce ta bushe ko da a ce gaɓoɓinsa sun gama bushewa amma inda yake ya kasa ne kamar ya fara alwalar sai ruwan ya ƙare ko ya ɓare to wannan zai ƙarasa alwalar ne in bai tsawo ba da wanda tsawon a nan ake faɗa bi da fafil a ara da bushewar gaba ta ƙarshe ta wankewa in ya zama gaba ɗaya hatta gaba da ya wanke daga ƙarshe alwalar ta bushe to wannan dorarsa ya faru a alwalar tun farko to Babu idan shakka fil hadasi.
babin idan mace ya kokonto a cikin kari alwalarsa ta warware ko ba ta warware bai zama na kokonto a kan hakan حدثنا قتيبة بن سعيد ومعمر بن عبد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعبار بن تميم عن أمه ya قال ce سفيان النبي إلى النبي صلى الله عليه an وسلم kawo ƙara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama الرجل يجد الشيء في الصلاة mutum ya ringa jin wani abu yana alhali yana sallah حتى يخيل إليه ai a ringa zatar da shi cewa ko alwalarsa ta warware ko ba ta warware ba فقال Allah ya ce لا kai ya ينفتل ce zai fita daga sallar حتى يسمع sai in صوتا ya ji murya ko ya قريبا.
ji wari wannan ya tabbatar wani abu ya fito daga gare shi to sannan ne sai ya fita daga sallar
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا سهيل سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال da zara sallallahu alaihi wasallam ya ce اذا كان احدكم في الصلاه idan ɗayan ku yana cikin sallah ووجد حركه في دبره ya samu motsi a duburarsa احدث او لم ya يحدث zama yana tunanin anya ko wani abu ne ya fito daga gare shi ba wani abu ne ya fito daga gare shi ko ko ba abin da ya fito فاشكل ya عليه zamo abin ya rikitar da shi ko fa ashkala alai abin ya rikitar da shi فلا kai ينصرف ya ce zai yanke حتى sallarsa يسمع صوتا sai in ya ji murya او يجد ko ya ريحا samu wari Mm.
amma in ba haka ya karasa sallarsa ba komai
باب الوضوء من- من القبلة a babin in alwala daga sun bar mace حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي روك عن ابراهيم التيمي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnaci sayyida Aisha bai sake alwala ba ya sallah haka قال ابو داود Abu Dawud ya ومرسل ce "Ahan, hadisi ne mursali ba ta ibnu kadai ne هو وابراهيم التيمي لم يسمع من عائشه شيئا a Ibrahim Taimi bai ji komai ba daga Aisha tsakanin shi Ibrahim Taimi da sayyida Aisha lalle akwai wani wanda ba a faɗa ba shi yasa hadisin ya zama munkadi قال ابو داود Abu Dawud ya ce وكذا رواه الطيابي وغيره ga haka filabi ya ruwaito shi da shi da waninsa قال ابو داود Abu Dawud ya ce ومات ابراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنه Ibrahim Taimi ya wafati alhali ko 40 shekara 40 bai kai ba وكان يكون ابا اسماء ana masa alkunya da aba asma
حدثنا gashi ya yi ilimi duniya ta amfana da iliminsa amma kuma ko arba'in ma bai kai ba shi yawa face حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن حبيب بن عروه عن حبيب عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه قبل وسلم امراه يا- من نسائه ya sumbaci wata daga cikin matarsa ثم خرج الى sannan ya الصلاه fito zuwa ga sallah فلم يتوضا ba tare da ya sake alwala ba قال عروه rufe ya ce قلت لها ما هي الا انت sai na ce da ita ai na san ba wanda zai sumbanta in ba ke ba فضحكت sai ta yi dariya قال ابو داود أبو داود إيه؟
هكذا رواه زائده haka nan za a yi dafe ruwaito وعبد hadisin الحميد هكذا همالي همالي الحميدي. himbani عن سليمان الاعمش daga sulaiman al'amash حدثنا إبراهيم بن مخلد الطارقاني حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا عامش قال حدثنا صاحب لنا عن عروة المزني عن عائشة من هذا الحديث da wannan hadisin قال أبو داود abu da ya ce قال ابن سعيد القطان لرجل Jami'in Sa'id al-Qattan ya ce da wani mutum هيك أني أن هذين يعني حديث الأعمش ya ka hakaito da gare ni ka faɗa ka ce ni na faɗa cewa wannan hadisan guda biyu yana nufin hadisin Amashu هذا wannan عن حبيب daga Habibu وحديثه بهذا da الإسناد kuma hadisin da ya rawaito da wannan isnadin المستحاضة a game da mace wadda take Ana cikin tawakkal idara kulli cewa salatin.
duk sallah in za ta yi sai ta yi alwala قال يحيى ya haya ce هيك أني أنهما شبه لا شيء da ce ka hakaito daga gare ni ka ce ni na faɗa cewa hadisan nan da su da babu duk ɗaya ne ma'ana ba a kafa hujja da su
قال أبو داود abu da ya ce وروي عن الثوري an قال karatu daga shafin sauri kala ya ce ما حدثنا أبي إلا أن قروة المزني habibu bai faɗa mana hadisi ba sai ko daga urwatul muzanni يعني لم يحدثهم عن قروة بن الزبير بشيء da cewa bai faɗa musu komai ba daga urwatul muzbairi bai ruwaito wani hadisi daga urwatul muzbairi ba shi yasa ruwaito hadisi daga gare shi daga urwatul muzbairi hadisin zai zama ba tabbatacce ba قال أبو abu da داود ya ce وقد روى حمزة الزيات حمزة الزيات عن حبيب hakika hamzatu zayyad ya ruwaito daga habibu hamzatu wato malamin kira sai daga cikin makarantar nan hamzatu na habibu zayyad
عن قروة بن daga الزبير urwatul muzbairi عن عائشة daga aisha حديثا ya صحيحا rubuta hadisi ingantacce shi yasa a nan ya kore maganar da shi Sufyanu ya faɗa cewa nan su- maganar e mafi yawa ce Na.
amma an samu ruwayar shi a wato Habibu daga Wasu da Zubairu daga Aisha
باب الوضوء من مس wato الذكر an samu ne sabani da yawa tsakanin malamai a game da sumbantar mace a wajen malikawa da suka ce sharaɗin a ce shafar jikin mace ya warware alwala sai inda nufin jin daɗi ko da samun jin daɗin amma suka ce ban da sumba sumba wannan ala kulli halin ma ta warware alwala ta warware alwala a shi yasa wannan hadisan da aka faɗa wanda suka aiki da su malaman kofa da su gano sauri su sun ce sun bantar mace gaba ɗaya bai warware alwala amma wajen imam malik da auza'i da shafi da imam ahmad da isakun rahawai duk sun bantar mace na warware alwala dan su shafi'awa ma dama an sa a gaba da shafan mace ba shi- ba su sharɗanta nufin jin daɗi ko samun jin daɗi ba su a wajen su shafan mace ala kulli halin ya warware alwala ko da ba da nufin jin daɗi ba ko da ba da samun jin daɗin ba to
باب babu الوضوء من مس Zarin الذكر alwala daga shafan zakari cewa alwala na warwarewa idan aka shafi zakari
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة ya ji wasu يقول bin zubair yana cewa دخلت على مروان بن ya shi الحكم wajen muranin da haka sannan yana gwamna فذكرنا ما يكون منه muka ambaci irin abin da ke warware alwala قال مروان marwanu ya ce ومن مس الذكر alwala ma na warwarewa in aka shafi taɓa zakari aka shafi zakari فقال عروة ruwatu ya ce وعلمت ذلك ni ban san cewa alwala na warwarewa ba da sababin shafar zakari قال مروان marwanu ya ce أخبرني بسرة بنت ai صفوان nusratu ta bani labari أنها سمعت رسول cewa الله صلى ta tuna الله عليه وسلم يقول na sallallahu alaihi wasallam yana cewa من مس ذكره duk wanda ya فليتوضأ shafi azzakarin sa to wajibi ya sake alwala
باب الرخصة في ذلك babu rangwame a cikin shafan zakari cewa shafan zakari bai warware alwala مم. حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو بن حنفي قال حدثنا عبد الله بن بر- بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال ya ce قدمنا على نبي da kun je wajen annabi Allah وسلم sallallahu alaihi wasallama فجاء رجل sai wani mutum ya zo أنه kai بدوي ka ce bako ne mutumin kauye ne فقال يا ya نبي ce ya الله annabin Allah ما ترى في مس الرجل ذكره me بعد ما kake يتوضأ gani a cikin a ce mutum ya shafi zakarinsa bayan yayi alwala قال صلى الله عليه Irin zama وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce هل هو إلا بضعة منك a yau zakarinka ba bangare ba ne naka don ka tafi jikinka sai a ce alwalarka ta warware نعم إلا مضغة A منك wa- wato waya murgatun minka wato bangare ne naka ko bar'atun minka bangare ne naka daidai da murgatun da bar'atun din din ma'anar su daya قال أبو داود abu da wanda ya ce رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة بن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق mm, حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه بإسناده ومعناه da isnadin wannan hadisin da ma'anarsa وقال في الصلاة ya faɗa a cikin sallah
باب في لحوم wato باب a, wato ya shafi karin nasa yana sallah ba za a ce ai ba komai Babu.
Babu nan dai waje ne da yake an samu bambancin fahimta saboda ta'arurul ahadith.
نعم An sami ta'arurul ahadith. Hadisin musulatu yana nuna alwala na wajen a in aka sha- shafi zakari. Hadisin ɗan uku yana nuna alwala ba ta waje ba. Shi yasa nan sai zama aka tafi ga tarji. Kamar malikawa da shafi'awa suna ganin shi hadisin musulatu ba ita kaɗai ba. Akwai wasu da yawa da suka ruwaito. shi kuwa hadisin tsarko ai kamar shi ne kawai ya ruwaito shi haka nan kuma ake ganin cewa shi hadisin ɗarko ya zo a cikinsa cewa ya zo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan manzon Allah yana gina masallacinsa a Madina a shaitu sayyidar waral mubajjalin to makala yuwassisu masjida bil madina fa qala li sa'ilin yasusu dina ayan qururu min masjid zakat a kaga kenan a shi ko a hadisin musulatu ko daga baya ne ashe zai zama na na dalku mansuhi ne kenan wannan ne shine duk hujjojin da su malikawa da shafi'awa suka yi aiki wajen cewa shafan zakari ya rore alwala amma hanafiyawa su suke ganin hadisin nan na ɗarku shi ne abin dogara da yawa cewa shafan zakari gaba ɗaya ba ya warware alwala a masabar imam ahmad da an ruwaito waye akwai ruwa a masabar imam ahmad cewa shafan zakari na warware alwala akwai ruwa a masabar imam ahmad cewa shafan zakari ba ya warware alwala salamun da kuma kana nan na A'a, jaurabi daban shafa daban. Abin da yake akwai a nan a gane shafa akan jaurabi ko akan hurfin gaba ɗaya wata rusa ce. Ita ko rusa ana tsayawa da ita a iyaka inda ta zo. Ba a cewa bara a faɗaɗa ta ko a ce an kiyasi a kan yawa saboda haka kiyasi a kanta sai ba yi zuwa addinin ma gaba ɗaya a nemi a bashi yanzu misali a ce an ce matafiyi ko mara lafiya ya sha azumi to bara mai kaza ma ya sha azumi bara mai kaza ma ya sha azumi yayin kaga duk wannan sai ba yi zuwa a ce mai aiki ma da yawa ni aikin wahala ma ai ya sha azumi tunda duk ba wahala ba ce kaga wannan ai sai zama a bayi zuwa a bar addini ma gaba daya ya ta rusa inda ta zo nan ake tsaya to a wannan kuma ai ba daidai ba ne ai an faɗa ai an faɗa cewa lalle ne a yi istibrai kafin a yi tsarki a tabbatar duk da dasa ta gaba fitowa yawa kuskure ne babba mutum ya ce zai tsarki bai tabbatar najasa ta gama fitowa daga gare shi ba ya zo hadisin da ya gabata na wanda ake cewa an yi musu azaba a gabar su tare cewa kai amma a ma fa kana la yastanzihu yayin su baya barin baya nisantar ba wani to